ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ya musu da hulus kudu ulla ku kira shi da sunan Allah an udu ko ku kira shi da ar-rahman ai sammu ku ambace bi ayi ma da kowane daya au nadu ko ka kira shi bayan ta kulu ku ce ya Allahu ya rahman ayyan shar'iyya ko mai yaushe ma dan za'ida ai ayyu hazaini a kowane daya ko ka kira shi tada'u ku kira shi وهو حصر ينا لك دال على هذا فله لمسماه ما قابل لمك أنبت أسماء الحسنى ينا لسنة الكاوة وهذان منها وإن سنة ينقل ما ينا لك تين سنة الناس فإنها كما في الحديث كمان دي الله تين حديث الله شين سركي الله مدوكين سركي الذي سركين ده la ilaha babu wani ubangiji abin bautawa da gaskiya illa ko face shi ar-rahman da kaba da sarki mai kyauta a duniya amma maganiya kyautansa ya bai musulmi ya bai kafiri ar-rahimi majikan mumini a lahira kasa tanke ga babu daban kafiri al-maliku da kaba da shine mamallakin sarki mamallakin mamallaka al-qudus kuma tsarkakakken sarki assalamu sarki mai amintar da bayinsa almumin sarki mai amintarwa almuhaiminu mai shaida aikin bayi al'azizu mabuwayin sarki wanda ba abin da ya gajiyar da shi aljabaru sarki mai tilastawa bayi ko mai daura karaya almutakaddiru sarki mai girma alkalibu shine mahalicin bayi albariu sarkin da ya kago halitta ba tare da wani misali da ya gabata ba almusawwuru sarki mai surantawa mahaifa yadda ya so algafaru sarki mai yawan gafara alkaharu sarki mai linjaye ga bayansa alwahabu sarki mai yawan bada baiwa arzaku mai azurtawa da abin da ya so ya azurta alfatahu sarki mai buɗe ga bayansa al'alimu masani alƙalulu mai damƙe abin da ya so daga cikin bayansa albasiru sarki mai shimfada arziki ko mai shimfada ilimi ga wanda ya so daga cikin bayansa alkafiru mai kaskantar da wanda ya so ya rage masa daraja arrafi mai ɗaukaka wanda ba shi da daraja ne da shi mai daraja almu'izzu mai buwayarwa wanda ba shi da ko sai sai azurta shi almuzillu wanda yake da arzikin ya kaskantar da shi ya kwace abu asani matabbaci ga jin kaulin bawa albasiru masani ga ayyukan bayi alhakimu gwani wanda baya ajiye abu sai a mahallinsa al'adalu sarki mai adalci a hukuncinsa alladihu sarki mai taushin baiwa alkabiru mai baiwa bayi labari da abin da ya gabata alhalimu da kabada mai sanyin hali ba waye laifi ba zai masa hukuma ba sai an jinkita masa al'azimu sarki mai girman da babu wani girma sama da shi algaburu mai yawan gafara ga wanda suke saba masa ashakuru mai kyakkyawan sakayya kai kaɗan ya baka mai yawa al'alimu madaukakin sarkin da babu wani sarki sama da shi alkabiru sarki mai girma alhabibu makiyayin bayi almukito sarki mai ciyar da bayansa alhasibu sarki mai ƙididdiga aljalilu mai girma alkarimu mai karamci in mutum ya laifi sai kau ba za a kama shi ba kawo masa sai ya yi sau ɗaya sau biyu sai kamar kaga mai laifi laifin sai ya bayyana to ba yau ya fara abin ba sai ya yi abin kamar sau uku shine karamci arrahimu ko makiyayin bayi almujibu mai amsa addu'an bayi alwasi mai mayarwacin falala alhakim mai hukunci ga bayinsa alwududu majibancin bayinsa ya nuna musu so ya daga darajar sai mai da su wali almanjidu abin a girmama shi albayisu mai tada wanda ya mutu ranar gobe kiyama a shahidu mai shaida aikin bayi alhaƙon sarki na gaskiya alwakilu kuma madogara ga bayi alƙawuyu mai ƙarfin iko almatimu da daddan sarki alwaliyu majibancin bayi alhamidu abin godiya almuhusi sarki mai ƙirɗige aikin bayi almubdi wanda ya fara ƙago halitta almu'idu kuma ya maishe ta bayan babu ita almuhi shine sarki mai rayawa almunitu kuma shine mai kashe rayi alhayu rayayye tsayayye rayuwar da bai dace da rayuwa irin na hadisi ba kadimin rayuwa alƙayyimu tsayayye mai kula da ayyukan baya alwajid sarki mai samarwa almajidu mai girma alwahidu madayanci al'ahadu ɗaya yake al-samadu madaukakin sarkin da baya ci baya sha baya bukatan komai a gurin kowa alƙadiru kuma sarki mai iko akan bayansa al-muqtadir kuma mai ikon tawa al-muqaddimu ne gabatarwa ya gabatar da wanda ya so ya kai shi lahira da wuri al-muwakkilu mai jinkirtarwa wanda ya so a bashi dogon kwana ya jinkirta al-awwalu na farkon da bashi da farkon faruwa al-akiru na ƙarshen da bashi da ƙarshen ƙarewa al-zahiru mabayyani amma fa ba a fili ba al-baɗin na boye amma ba da shamakin ɓuya ba alwaliyu majabanci ga bayinsa almutali madaukakin sarki albarro managarcin sarki attawabu mai karban tuban bayinsa almuntakim mai hukuba ga bayi al'ahu mai yawan rangon arra'uhu mai yawan rahama ga bayinsa malikul mulki mamallakin mulki zul jalali sarki ma'amokin girma wal ikrami abin karrama mai karamta mai karamci almughafiru mai adalci aljami wanda ya taro komai algina mawadacin sarki almuguni mai wadatar da wanda ya so daga cikin bayinsa almani mai hanawa in ya hana ba mai bayarwa allaro mai cutarwa in ya cutar ba wanda ya sai amfanar annabi mai amfanarwa in ya amfanar ba wanda ya isa ya cutar annuru wanda yake haske kuma shine ubangijin haske alhadi mai shirya da wanda ya so daga cikin bayinsa albadiyu kayataccen sarki al'amuransa duk wanda ya za ga yana kayatar da kai albaki wanzazzan sarki wanda komai zai kare zai wani alwarisu magajin bayi arrashidu mai shiryarwa asaburu sarki mai haƙuri ruwawu turmuzi turmuzi ne ya rauce wani hadisi yadda muka karanta mu kuma sai mu dan baku wasu kaɗan daga cikin fannonin su za mu fara daga allahu sai arrahmanu kuma sai arrahimu allahu da ka faɗa ka ce allahu an same shi ne daga nassi na alqur'ani da kace cewa Allahu la ilaha illa huwa
Allahu la ilaha illa hu alhayyul qayyum kuma da yin zai karanta mana Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'u Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna kaji duk da naka samu aka ciro nassin qur'ani ko kuma Allahu nuru samawati wal ardh daga naka ciro Allahu dinnan malamai sun ce za ka yi laƙani da shi duk mutumin da aka ce ba shi da lafiya ba ya jin daɗi to a neman ƙwarya sabuwa ba mu komai a dinga rubuta Allahu Allahu Allahu Allahu a cikin ƙwarya kowane irin jinya in Allah ya da ɗauka a bashi in dai Allah ya so zai bashi sauki in ko bai samu sauƙin duniya ba to zai samu na lahira ina faɗa mun fahimta kuma duk mutumin da ya rage Allahu ɗin shi ne wurin da dare da rana Allahu kurum to gaskiya Allah ne baka kwarjini ba kowa ne zai ganka ba amma idan sunanka Muhammadu to za ka yi wurdan ba haka za ka yi wurdan ba Allahu Allahu Rabbi la ushrika bihi shay'a Allahu Allahu Rabbi la ushrika bihi shay'a Allahu Allahu Rabbi la ushrika bihi shay'a ba adadi haka za ka yi dai sunanka Muhammadu to za ka ga abin da Allah zai maka kuma duk mutumin da yana da bukata ya rasa yadda zai yi to ranar juma'a to ya mace Allah wadda na je sallar juma'a ko kayi nafilar ka ko kafin ka je juma'a dan ka zauna inda ka yi Allahu dubu ka gani Allahu Allahu Allahu ranar juma'a ka yi dubu ɗaya ka kai wa Allah kukanka in Allah ya da abin da kake neman zai zama alkhairi ne Allah zai maka shi to idan bai maka ba ko zai ma abin da ya fi abin da kake nema ina fata kun fahimta Ar-Rahmanu kuma da ka faɗa shi kuma rahmanu sunan Allah ne an same shi ne daga wakashiyati laswatu zaka ja mana wakashiyati laswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa a gaba ma akwai ja ka tafi dai يوم إذن لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يا yawwa Allah madaukakin sarki ya ba kuma yau mai nashirin muttaqina ila rahmani يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا kaji duk wani arhaman ana ka dauki ko kuma daga kuli inni nazartu shan فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا rahman yawanci shi ana wurin sa ne saboda neman dan abin rufin asiri na duniya dan gaskiya duk mutumin da ya daure ya wura dan arrahman arrahman dari bayan sallan farilla ko na azhar ko na la'asar ko na magriba ko na isha a bayan sallan farilla ka daure dai kai ɗari to in Allah ya da Allah zai raba ka da mantuwa kuma in mutum marafkani ne to zai ji Allah ya ɗauke masa wannan rafkani idan zuciyarka tana bushewa tana saƙa maka mummunan abubuwa na sabon Allah to bayan sallan farilla an kai arrahmanu ɗari to Allah zai ɗauke maka ina fata kun fahimta kuma duk mutumin da zazzabi ya dame shi ba shi da lafiya ba ya jin daɗin zazzabi ne to a ji a rubuta arrahmanu ɗin a nemi gidan a gidan za a rubuta arrahmanu arrahmanu arrahmanu ɗari a wanke a ba wannan mai zazzabin ya sha to Allah ya dai wannan zazzabin Allah zai raba shi da shi ina fata kun fahimta in ya rubuta shi to Allah ya za ka ji wannan zazzabin Allah ya dauke wannan mutum Allah ya gane da wannan kuma sai ku rike su bayan nan kuma sai ku yi arrahim arrahim shi kuma inda aka same shi a nafsi na alqur'ani wa ilahukum ilahun wahid wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa hu الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم bayan da aka samu nafsin arrahim ke shi kuma arrahim duk mutumin da ya waita wanda dan arrahim din dare da rana shi ne wurin nan to gaskiya in dai kana yi to Allah zai amintar da kai ga zaluncin zamani arrahim kur wurin dan zaka dinga yi ba adadi kana yi kana yi to dai Allah ya da a duniya irin wannan zamani da zai zo abinda zaka ci ka sha ka raka to Allah zai dauke maka shi ina fata kun fahimta kuma duk mutumin da ya dawo da ambatan arrahimi da za ka daure kullum ka yi ɗari arrahimi ɗari to gaskiya rahamar ubangiji za ta riske ka kuma zuciyarka za ka ji tana yin sanyi to kuma duk wanda ya daure ya yi wuridin arrahimi don iya adadinsa to Allah zai ɗauka da darajarsa shi kuma adadin arrahimi don ɗari biyu da hamsin da takwas ɗari biyu da hamsin da takwas shine adadinsa in dai ka daure kai wannan to Allah ya yarda da abin da Allah ya hore ma kai sadaka to gaskiya Allah ne ya daga daraja ka ina fata kun fahimta sai kuma al-malik shi ko Allah ya faɗa cikin alƙur'ani mai girma a suratul mu'minin yana cewa fa ta'ala Allahul malik فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقرأ إليك وحيه can da yake cewa fa ta'ala Allahul malik la ilaha illa hu فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم rabbul arshi karim kuma tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير wa subhana alladhi bi yadihi فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ji al-malik din wanda da zama ga mu dan gaskiya duk wanda ya dawoma ya cikin kebuwar da Allah ya ba wa al-malik din duk wanda ya dawoma da karanta al-malik kullun da zaka daure kai 64 al-malik inda mutum yana 64 yana da wani bukata tsakaninsa da Allah to Allah zai biya masa kuma ana karanta 64 na na al-malik ga mutumin da yana so ya gaji ya zama jarumi in kana so ka zama jarumi Allah ya baka karbi kuma ya zama baka murutu almaliku za ka dinga wuri 64 kwana kaɗan inda ka ga za ka iya sai ka yi ka gaji kuma sai ka bari wanda kuma ya dage da ambatansa yayin da aka ce rana ya gushe bayan karfe da za ka dinga wurin almaliku in san samu ne sai ka yi ɗari to dai bayan rana ya gushe daga karfe ɗaya din nan har zuwa rana ya fada kana wurin almaliku ɗari to Allah zai tace ma zuciyanka duk wani gurbata da yake zuciyanka Allah zai raba ka da shi wanda kuma ya karanci almaliku bayan bayan alfajir ya keto ka yi rakata na fajirin ka da za ka dole sai ka yi almaliku almaliku 121 to in dai kana wannan gaskiya Allah zai ma arziki ta inda baka sani ba in kana so Allah ya ma arziki ya kai sallan asuba in aka yi alfajir rakata na fajirin ka daga alfajir din ya keto ka yi rakata na fajir kuna almaliku almaliku almaliku inda ka yi 121 to in dai kana wannan yanzu Allah zai bude ma wani hanyar arziki idan wata hanyar da ka sani ta toye to nan za ka dinga yi yanzu Allah zai bude ma hanyar da ka sani wanda Allah zai azurta ka a ɓoye daga kai sai rabu izzati wal jalal to sai kuma al-qudus shi ma al-qudus nan ya zo daga can wannan surar na bakara da yake cewa huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس Eh, to
سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون shafa'a mun kai a suratul hashar ne ko eh sai a suratul hashar a kawo nan ko bayan wannan ai ayi sabihu ma ba za a rasa ba ko yi sabihu lillahi ma fi يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم al qudus shi ko da muke magana shi ko al qudus malamai sun faɗa duk mutumin da yake ambaton al qudus wato mutum ya yake ambaton a ranar da yake ranar yau mai shan ai mai ta saba'i na marata ranar juma'a in kana so sai kai wurin ɗari da saba'in to Allah zai tsarkake zuciyarka da duk wani na wasu wasi na shida ko wanda yake karanta kowane wuni da za ka daure kai alam- alƙudusu dubu alƙudusu dubu amma fa shi yana da wahala shi alƙudusu dubu nan sai kayi ga kaɓo ya ɗaki ana so ka je kwana arba'in dalan da za ka yi shi kar wani ya ganka kai ga ɗaki ka ɓuya sai ka yi dubu kai ga ɗaki ka ɓuya sai ka yi dubu to in Allah ya dan dai ka je kwana arba'in to za ga Allah ya bayyana wani tasiri al'alim na sani a tare da kai sai Allah ya baka wani ilimi wanda mutane suke mamaki in zai yiwu ka zauna har kwana arba'in in ba za ka iya ba kana da ciku ciku irin na mutum yake nan dare ba sai ya boye kai ga dakin ka kai dubu yau kai dubu gobe kai dubu jibi kai dubu in ka je kwana arba'in din yanzu ga Allah ya azurta ka da wani ilimi a cikin ikon ko duk mutumin da ya karanci alƙudusu din yayin da rana ya gushe in dai karfe ɗaya ka yi alƙudusu ɗari to yanzu Allah zai tace ma zuciyarka ko wanda ya karanci alƙudusu dubu a daidai lokacin sahur daidai lokacin sahur ɗan nan za ka yi dubu to kowane irin bala'i ne da yake jikinka sai Allah ya raba ka da shi idan kana da wani jinya ko ciwon koda ko ciwon hanta ko iska ne ke jemanka ko ture ne haka maka da abin da ya jikinka kake ji amma kuma ba ka jin daɗin abin to ka bari daidai lokacin sahur ka daure ka yi alƙudusu dubu ka roƙi Allah Allah zai raba ka da wannan bala'i in Allah da kowane irin bala'i ne Allah zai ɗauke ma shi sai kuma al'ummi alƙudusu assalamu ko shi assalamu an sami ne huwa Allah wallazi la ilaha illa huwa هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر kaji can kuma a cikin yasan akwai salamun ƙaunin ko سلام قولا من رب رحيم wannan ana samun assalam shi kuma assalam abin da yasa ake so a karanta shi in san samu na karanta ɗari da ashirin da ɗaya ga marar lafiya to in Allah ya da Allah zai bashi in mutum bai da lafiya ko zo kai kewaye shi za ku masa addu'a ku dinga tura masa assalam assalam assalam da ku tura masa ya salam ba assalam ku tura masa ko kun da tura masa ku dora ku tura masa ɗari da ashirin da ya isa in Allah da Allah ne bayan sa in kai kadai ne ma ka tuba masa in ku goma ne ko kewaye ne ko a tuba masa dari da ashirin da biyu Allah zai bayan sa in kuma ba mai son tuba wa bane wani baya so a tofe shi to ku kewaye shi kurin ku sa ya gaba ku dinga yi ma sai kun tuba assalamu amma niyyar ku dai shi kuke ko ba ku tuba ba assalamu assalamu dari da ashirin da ɗaya kai Allah da zai samu sauki don saboda wata rana za a kira ka ce daga ta ma zo ka wani bawan Allah mun yi mun ya kasa samu sauki to ma sai ka tuba musu kuka ka sa ya gaba kai assalamu dari da ashirin da daya waila ne menene abin da aka za a yi sadaka a yi kuma a ne to in Allah ya daba za ka kunyata ba saboda wata ran wani garin za ka je bulaguro ko a kai ka kana almaji sai abin ma da abin da baka tsammani ba sai ka tara mutane ba kurin ka kalli mara lafiya kai ya safar na yi salata na ba haila na yadda aka saba ka yi tawassali inda ka tuwa masa assalamu dari da ashirin da daya to in Allah ya dala zai fidda kai kunya zai warke daga wannan jinyar nasa da izinin Allah ina fata kun fahimta Eh, kuma duk mutumin da yake jin tsoro tsoro ya dame shi kana jin wani tsoro barayi ne in bashi ne menene Allah ke so to kurin abin da zaka yi kai wurin assalamu 121 a inda kake zaune in Allah ya da wannan tsoron Allah zai ma maganin sa eh in dai a tsorace kake kai assalamu assalamu 121 kai tawassuli ka ce Allah ya kare ka to wannan tsoron da Allah zai ma magani wannan tsoron da yake zuciyanka sai Allah ya ma magani kuma ya kare ka da abin da kake tsoron ina fata kun fahimci Allah ya saka da alkhairi to sai kuma al-mu'min shi ma dai ayan nan dan zamu ko huwallahu alladhi dan sai mu هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر al'amuni a nan yake Allah sarki ne wanda yake son mu can ma kuma mun duba su kadaba la al'amuni nuna suna nan burjin ayoyi da yawa da suke magana al'amuni na alquran duk mutumin da ya karanta al'amuni da ɗari da talatin da shida ake so to in Allah ya da kai al'amuni da ɗari da talatin da shida Allah zai kare kai sharrin aljani da mutum wani gone kai je ka zauna ko a wani gari ka zauna ko wasu maƙota ne da kai wanda kana tsammanin ko mayu ne ko za su ma turin iska a ko wani sabon gida kai ana gaya ma fa gidan nan da aljanna da hankalin ka bai kwanta ba to ba ruwanka sai kai na fada raka abi da abin da Allah ya hore ba in dai a wannan gurin kake zaune sai kai wardan alamomin alamomin 136 to in Allah ya dade wannan sharri ko na aljani ne ko na mutum ne in nan da kai wannan addu'a Allah zai kare ka kuma kai niyya dan ka sa har zuriya da kai da zuriya ka Allah kare ku in gida ne ku yi in kuma a mota ku ce ta lalace a jeji kana tsammanin nan sai baka wasu bayan Allah su zo ma to yi kenan kai wardan almumin in ka yi sallah dan wai yayi kyau ne ko baka yi ma za ka zauna kai wardan almumin almumin 136 wannan gurin har ku gama uzuri ku tafi to Allah ya daba abin da zai cutar da ku Allah zai aminta da ku zai samu malaku su yi gadon ku idan kuma a gidanka ne kai Allah zai amintar da kai ko wani bara ko wani dan fashi idan ka yi da niyyar dama wani gune aka ajiye ka ko a wani otal ba za a kwana to sai kai na wannan rana idan kuma dama gurin zama za ka yi baka so abin ya faru har abada sai kai wannan almomin da niyyar dindindin kurin daga ran da kai har ranar sai ya ma gurin ko wani ne ya zauna sai ya amintu ba kai ba kamar wannan gurin in dai ka yi ba ma kai din ba wani ma ya zauna a wannan gidan to iya rayuwarsu ya ishe shi in kuma kasuwa za ka je kar wani ya sace ma kuɗi to sai ka yi ka tafi in kuma a kasuwan ne ba zuwan ne matsalar ba dawowa gidan ne shi ya ke tsoro kana tare ka hanya to ka yi alamomi ɗari da talatin da shida in Allah ya da sai Allah ya amintar da kai ka dawo lafiya ina fata kun fahimta Allah ya gane da kuma idan mutum ya kasance yana tsoro na wani abin halatta shine yadda yanzu muka gaya muku to gaskiya in san samu ne tsoron wani mutum kake zai cutar da kai ko kun yi faɗa da shi sai zan mutum na irin mutum ne mai zuciya biyu la'alla ko malami a la'alla irin mugun malamin nan ne mugun malamin nan ne wanda ba shi da imani kana da kaje gida kuma sai ka kasa samun nutsuwa ni bani da wani mun bata amma na ganin fa na san halin da ba zai haƙura ba to wannan ne ka karna da sallah ko sallan magariba ko sallan isha ko sallan asuba ko azhar ko la'asar in dai kai sallan farilla ka zauna a wannan gurbin ka karanci almumi ne din amma idan bayan sallan farilla ne to abin da za ka yi adadin sa ɗari da talatin da shida wannan ɗari da talatin da shida to sai ka yi shi a gurbin farilla to in Allah ya da wannan abin duk wannan mutum abin da zai je kulla za su yi da Allah Allah ya kare ka eh ina fata kun fahimta ko da mutumin ya ce bayan ya je zai nemi makami ya zo ya kai shi kan bai isa ba Allah zai yi ga tsakanin ina fata kun bai Allah ya ganar da mu alhamdulillah to sai kuma al-muhaimin shi wa al-muhaimin an same da huwa Allahu allazi la ilaha هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر da almahimi inda aka same shi sarki mai shaida aikin bai da muke magana duk wanda ya karanci almahimi ɗari da ashirin da biyar to in dai ka daure kai wurin ɗansa ɗari da ashirin da biyar to ka sani allah zai gadar maka da tatuwa a zuciyanka kuma allah zai wanke ba zuciyarka zuciyarka ta garu fiyar kuma allah zai tsinka yadda kai ga hakikanin al'amari in dai mutum ya wurin ɗan almahimi ɗari da talatin da biyar ina fata kun fahimta Allah ya saka da alkhairi to bayan sa kuma sai al-aziz al-aziz din nan gurare da yawa qur'ani ya zo da shi kamar da zaka ce inna rabbaka huwa al-qawiyyu al-aziz in za a halaka da bayan Allah ko kuma kazzabu bi ayatina kulluha ba kaza na akaza azizin muqtaddir to duk wanda ya karanta al-aziz shi yana da yawa in san samu ne ka daure ka karanta al-aziz kwana arba'in kowane wuni kuma kai kafa arba'in abin da ake bukata ka daure al'azizu al'azizu kwana arba'in amma fa kullum kare fice kafa arba'in to in dai ka je baka fata ba to duk duniya ba za ka bukaci komai a gurin kowa ba eh ko kuɗi ne ko ma menene wani ma'alu ya taimake ka kabar gurin amma da iyakansa al'azizu ne kwana arba'in kullum kafa arba'in in dai kana so ka dogara da kanka Allah ya azurta ka ba tare da wani ya fice ma gaba ko wani ya taimake ka ko wani ya baka rance ko kuma wani ka je ka ce na da wani dan uwana wani ya muna in dai kana zo ka zama standing Allah ya maka to alazizu ne shi kuma yakin yana da wahala kwana arba'in ne ba fata amma kuma kullum gaba arba'in ne kuma a lokacin da kake so za ka yi da dare da rana ne bayan farilla ne bayan farilla bane dai a tabbatar baka fata kuma kar ka tsaya al'azir ka tabbatar ka rike carbin ma an san zamani an sai kai carbin arba'in ko a to kar ka je mana yana kuma cewa yana faduwa ka sai da wannan sammami ne shi in sai ka je ka ce ka ga amin carbi kwaya arba'in rak in ka ɗauka dama wurin ka za ka yi kuma kana buɗe baki kar ka sa kanka al'azizu al'azizu al'azizu kana gamawa ka ajiye shi kai wurin ka kuma sai gobe kai in dai ka je kwana arba'in kana yi daidai yadda na gaya ma to in Allah ya ba za ka buƙaci komai a gurin kowa kuma idan mutum ya zama mai mulki mai mulki ne yake wurin al'azizu nan bai fasa bai je kwana arba'in din nan to gaskiya a masu mulkin ba za ka samu mai kwarjini irin sa amma shi ba ba yi masa za a yi ba shi zai yi da kansa sai shi mai mulki ya dinga yin kafa arba'in kafa arba'in da ya je kwana arba'in ya ga kwarjinin da Allah zai masa sai ya mamaki kuma duk mutumin da ya wurin al'azizu din al'azizun mutum ya karanta shi kwana bakwai a jere amma fa kullum dubu kullum kafa dubu kullum dubu ka je kwana bakwai baka fasa wato gaskiya idan da wanda ya sa ka gaba ya matsa maka za su yi da Allah za su yi da Allah eh amma kai kuma kar ka yi da niyan ka cutar da wani eh amma mutum ya gani ya sa ka a gaba dole sai ya ga bayan ka to ka rabu da shi kai ka kama al'aziz dubu zuwa kwana bakwai Allah ga wanda bawan ka ne ya sako na gaba in na shirya ne Allah ka shirya da shi idan ba na shirya bane yake so ya ga bayana to Allah na gama ka da shi kai ka san yanda zaka yi da shi kur kai wuridin ka girka nokiliya ka kyale ka kyale ta ko kuma ka dasa ba mai nauyin kilogram dubu ɗari in ya zo ya taka ya in bai taka ba in ya daɗe ya ji rana yi bam ɗin fashewa yake ba a ɓoye ya kusa in ya ji rana ya ji rana dai ba a bayi sanyi ta hira kurin kaɗana ta gabata na shirya ne sai ka ga ya nemi sulhu da kai sai Allah ya juya addu'ar taka ta zama ta wata hanya in ba na shirya bane ba ba zai fasa ba zai matsa kuma sai a matsa masa ina fata kun fahimta kuma malamai suna ambatan al'azizu ɗin idan kun je fagen daga za ku yaƙi to in dai kuna ga abokan gaban naku haka ga su can ga kunan to ina fata kun fahimta to sai ka nuna abokan gaban da yaga haka in ka nuna su haka sai ka dinga al'azizu al'azizu al'azizu ka yi saba'in don allah da za su tarwaɗe ko kun haɗu ku tarwatsa su ko kafin ku haɗu allah ya tarwatsa su zai wani abu amma da sai kana kallon su suna kana kallon su suna kallon ka kurin hannun haka za ka yi da hannu ka yi nuni al'azizu al'azizu al'azizu al'azizu ka dinga nuna sun da a yi sama in dai Allah ya da sai Allah ya ba ku galaba a kansu ko ku tarwatsa su ko kafin ku tarwatsa su Allah ya tarwatsa su ina fata an fahimta Allah ya gane da bayan nan kuma sai aljabbar shi kuma inda aka samu aljabbar wannan dai ayan zaka ja ta har wani wani jabbar wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir aljabbar kenan malamai sun faɗa duk wanda ya karanta aljabbar din kowane wani in zai yi kai kafa 24 to Allah zai amintar da kai ga zalunci kai ba za ka yi ba a zalimi ba ba zai cuce ka wanda kuma ya dage ya karanci an jabaru ɗin in dai kuɗin kana yin ƙafa ashirin da hudu to kai ba kowa bane zai samu kallon ganin fuskan ka saboda kwarjinin da Allah zai maka eh kuma ya inganta ba ga sarakuna in mutum sarki ne to gaskiya ya dinga wurin aljabbaru din in yana wuridinsa ashirin da hudu to Allah zai masa kurji kuma idan kana jin tsoron sarkin kai kanka to ka rabu da shi ba tsoron tsoron sarkin kake ji ba kai din kai wuridin aljabbarin ashirin da hudu shi zai koma ji tsoron ka yau kwarjinin tana gurin ka sai Allah ya dawo ma in kana jin tsoron sarki zai bace ma gida ko wani gida kai wuridin aljabbaru ashirin da hudu tun Allah da tsoron zai dawo kansa kai shi zai koma ji tsoronsa ba kai za ka ji tsoronsa ba ina fata kun fahimta sai a mata kabir shi ma dai ayan namu za mu ka ja shi هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون kuma almata kabir malamai su ma sun faɗa kansu dan duk mutumin da ya dawoma da karanta shi ba tare da fatara ba kullum kana wani dan almata kabir to Allah zai daga darajarka Allah zai girmama lamarinka ba wani mutum da yake da iko ya ba bajirere ne shi wannan almata kabirin babu wani adadi kullum dai ka dinga yi a kullum amma ba ce ga wani adadi kaza da aka ce malamai sun ce su yi ba sai kuma alkali shi ma huwa Allahu alkali هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى shi kalib albari waɗannan masawuri kaga na aka samu alkalib duk mutumin da yake wura dan alkalib dan Allah zai nawara masa zuciyarsa zuciyar mutum zai yi haske duk mutumin da ya daure a tsakiyar dare a tsakiyar dare jawbul layl sa'at ko sama da haka in dai mutum ya daure yana wura dan alkalib a tsakiyar dare to Allah zai zai haskaka masa zuciyarta shi ma wannan ba faɗa wani iyaka ba kuma duk wanda wani abin su ya bata kudinka ne ya bata baka samu ba ko ɗanka ya bata wani abin da ya bata bai shigo hannunka ba kuma kana so kaga ka samu abu to in haka kake so to sai ka wuri dan alkali amma shi adadin dubu biyar ne yana da dubu biyar za ka yi in kai wannan dubu biyar ba wai fitowa za ka yi ka nema kuɗin ba da kanka kuɗin ne zai zo gunka an dan naka ne ko yana so ko baya so sai ya zo in kudin ne sai an zance ma ga kudin ka kudin in kuma danka ne bata kai wani wurin da kansa zai zo inda kake ba sai ka nemi wai ko yana so zai zo ko baya so sai ya zo ina fata kun fahimta shi alkali ba dubu biyar ne in wani abin ka ya bata kana so ka ga cewa Allah ya baka abin to kai wurin alkali ba dubu biyar kuma in kai to da abin da ka za ka yi na sadaka kuma sai ka yi kuma idan ka je guri bakunta gari to sai zaman ka yi wa garin amma fa kana so ka dawo gida sai dawowa gidan ya gagara ta hanya guda biyu Ɗaya ko abin da za ka riƙe ya zo da kai garin ku ne ya gagara ko kuma a'a da za ka dawo garin naku sai aka ce ba hanya a gari kaza da gari kaza na tashin hankali yadda za ka dawo ya gagara tun ya gagara dan abin da za ka yi kurin kamar wannan dawowar ka kama wurin alkali ka yi dubu biyar ka gyale sai Allah ya yi dalilin da ka zo garin ku lafiya wanda ya je wani guri ya makale yana so ya zo gida ya gagara to wurin alkali ku za a yi dubu biyar in kuma shi buguma wayawa ne gayi ban na so mu zo gida amma fa zuwan ya gagara amma muna da niyyar zuwa amma ya gagara ka ce to ba komai sai ka yi wurin alkali ɗan dubu biyar in zai iya yi ka gaya masa in ba zai iya ba sai ka yi masa sai ka ce yi sadaka Allah da za ka yi shi a gurin in dai zuwan ya gagara to zai zo a hanyar ne aka tare abin da zai zo din ne ya zama babu ba ruwan wannan sababin da musabbabin kurin a yi wurdan alkalibu dubu biyar in Allah ya yarda sai ka gan shi ya zo wanda ɗansa ko dukiyarsa ya bata shi ma ya wurdan alkalibu dubu biyar to ko dukiyan ko ɗan sai ya zo inda yake ina fata kun fahimta Allah ya gane da mu sai kuma albari albari huwa Allahu al-khaliqu al-bari هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى alaka samu albari albari duk wanda ya wuri dan albari albari albari sun san samu ne kullum ka dinga yin dari ina fata kun fahimta kullum kana yin dari ya je sa- sati daya duk wanda ya wuri dan sa dari zuwa sati guda cik to malamai sun ce in san samu ne an za a daure kuma a ƙure shi to a yi dubu ɗaya yau kai wurin albari o dubu gobe albari o dubu jibi albari o dubu ka je sati tun Allah ya da an binne ka yadda aka binne ka haka za a yi tayin kiyama ko riɓewa ba za ka yi ba eh duk mutumin da ake son an binne shi yadda aka binne shi a canza ka to albari o ne ka yi ƙoƙari ka yi albari o dubu bakwai yawwa ko da irin wannan zamanin namu zai zo kabarin naka a ce ya yi daidai da kwanta kuma ga tudun kabarin naka can dai yayi wurin albari dubu daga an tono ba za ga yadda kake Allah zai bada kariya jikinka ina fata kun fahimta ko almajiri ko malami mutum almajiri yana so yayi sai shi kuma kariya ne ko kasa ba zai ci ka ba Allah zai zai ka shine albari ina fata kun fahimta Allah ya gane ta amma ba za a yi shi kwana ba kuma duk mutumin da ya zamanta wato ba shi da lafiya wani irin jinya jinyan da ya kasa warkewa to a daure a yi masa wurin albari wa kullum ɗari a je kwana bakwai albari wa albari wa kwana ɗari ko ya yi ko a yi masa to Allah ya yarda wannan jinyan Allah zai rabu shi mutum ya ce ma ba da lafiya ba ka da lafiya ka kama wurin albari wa ɗari yau ɗari gobe ɗari in ya je zafi ya yi sadaka ko ya yi ko a yi masa in Allah ya yarda kuma Allah zai masa arziki ta inda baya tsammani wanda kuma ya rike albari wurin shi ne addu'a sa dindindin shi yake to Allah zai halarta yi mahabba da kuma kwarjini da su zai zama mai kwarjini in mutum rike waye kullum shi ne wuridinsa sai kuma almusawwir shi ma almusawwir nan a cikin wannan ayan namu ne huwa Allahu al-khaliq هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
ba duk mutumin da zai wurin masa wuri in mace ce ta nemi ɗa ta rasa to ta ya zama kwana uku idan ta ya zama kwana uku shi ke ta gama sai a rubuta mata a masa wuri kafa goma sha uku amma fa a gilas da ta wada za a rubuta mata a gilas sai a nemo gilas a ce ki je ki azumi yau gobe ki azumi jibi ki azumi ta gama aiki sai a rubuta a masa wurin a gilas sai a wanke gaba sha uku a bata ta sha in Allah da sai ta samu dan ma namiji salihi sai ta samu ɗan sali ko da wani ya zo ce daga ta malam ba na haihu ga halin da nake ciki sai ka ce ki je ki ya zama kwana in ka zama kwana ku a jere sai a rubuta mata albarin a wanki a bata ta sha kaba goma sha to Allah ya da za ta samu ɗa ina fata kun fahimci Allah ya gane da to namiji sai ya yi himamin gida ko yi mana ai duk ɗaya ne Allah ne mai bayarwa da namijin da mace Allah ne mai bayarwa yi mana kai rayuwa kake nema wani zamu ka huta da kanka ba yayan wasu ma sun yi shi kan kana zo gurin ka nema almajirai ka tara gaba ka san abin ya yawa yanzu shi ɗan amma dai duk da haka tun da kana so sai ka je ka yi zamanin ne na ga yanzu abin yayyawa yayyawa sai algafar algafar shi ko رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وإني لغفار لمن وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى gaji shi ba duk ana ka samu algafar duk wanda ya wuri dan algafar amma shi ko ba a yi sai bayan sallar juma'a bayan sallan juma sai kai ɗari in kai ɗari sai ka ce Allahumma a gafirli ya gafaru Allahumma a gafirli ya gafaru bayan sallan juma in dai kai ɗari al gafaru sai ka ce Allahumma a gafirli ya gafaru to Allah da duk laifin da kai Allah zai gafarta maka duk laifin da kai in dai kai haka to Allah zai gafarta maka ina fata kun fahimta ta sai kuma alƙaharu shi kuma alƙaharu yau mahun ba da nuna la ya kafi ala la min shiyan bi madal mulkin لا يكفي على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهير
idan kana yawaita yin shi kuma Allah zai fidda san duniya a zuciyarka alƙaharu in dai kana yawan yi kana yawan yi don Allah ya da Allah zai fitar da san duniya a zuciyarka kuma duk mutumin da yana da bukata na da bukata da ta taso in za ka yi wajen alƙaharu don to ɗari za ka yi amma shi kuma ɗarin da ake yi ba yadda ka sani ba shi ko ba da alƙaharu za ka yi ba shi kuma ya ƙaharu za ka yi da in kana da wata bukata sai ka yi a gidanka in ba a gidanka ba za ka yi a masallaci a masallaci za ka yi to in kana da hula a kanka sai ka cire in kana da rawani gaba ɗaya rawanin ka yaye shi wani shi wani azu ka yaye kan naka ka daga hannun ka shi ko sai da haka kuma da yatsa za ka lissa ba to a gida ake in ba a gida ba a masallaci kana da wata bukata mai tsanani to in kanka da hula sai ka cire kan ya zama babu komai inda rawani ka cire rawanin ka yi haka da hannun in ka yi haka da hannun sai ka dinga ya ƙaharu ya ƙaharu ya ƙaharu ya ƙaharu ka yi ɗari ka roƙi Allah Allah zai biya ma wannan bukatun amma hannun a ɗage kanka kuma ba hula ko a gidanka ko a masallaci in dai kai ɗari akan wata bukata to Allah zai biya ma wannan bukatun taka ina fata kun fahimta sai kuma al-wahhab shi kuma rabbi gifirli وهب لي ملكا قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا كما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب kaji alwahabu shi kuma duk wanda ya mace alwahabu shi kuma adadinsa goma sha hudu ne amma za ka yi shi shi ko ba haka ake yi ba sai ka je sujada sallan asuba ne azhar ne da asar ne magriba ne isha ne a cikin sujada ka sallan nafila ne yake na cikin sujada sai ka sai ka yi wurin alwahabu alwahabu alwahabu alwahabu alwahabu ka wurin sa goma sha hudu to Allah ya yarda a zuciyar ka zai kace to Allah kai mata rai a zuciyar ka zaka faɗa to Allah ya yarda Allah zai azurta ka kuma wanda ba a sallah bane duk wanda zai wuri dan alwahabu dan to ya muna magana ko kuna mana fira duk wanda yana wuri dan alwahabu dan ya ambaci alwahabu dan a ƙarshen dare amma in za ka yi shi ma alwahabu in a ƙarshen dare ne wajen ƙarfe uku ko hudu na dare to shi ma irin wancan tsarin ne da shi sai ka daga kanka inda wani hula a kanka sai ka cire kanka ya zama babu ko ka daga hannunka ka yi wurin sa sau ɗari to in dai ka yi sau ɗari allah zai raba ka da talauci kuma allah zai biya ma bukatanka eh in in a sujada ne za ka yi shi goma sha hudu ne sai ka roƙi allah zuciyarka in kuma a ƙarshen dare ne uku ko hudu na su kai haka da hannunka kanka ba hula hannunka ɗan yi haka to sai ka dinga wurdansa alwaham alwaham alwaham ka dinga wurdansa ɗari in dai kai ɗari ka ce Allah ya raba ka da talauci to Allah zai ta girma da talauci kuma inda wata bukata kai hakan Allah zai biya maka ina fata kun fahimta alwaham Allah ya gane da mu. Allah ya saka rarkai to mu je gaba kaɗan bayan nan kuma har ila yau Allah zai tafi duk wanda kuma ya rubuta ya nace wanda yake ambatan alwahabu to in ka dage da yin safa to fa Allah zai ma arziki amma akwai adadin sa mai yawa amma adadin mai saukin muke zai yawa wanda ya rubuta da ambatan sa in kana wurin alwahabu alwahabu alwahabu kake neman wata bukata abu ababen halatta Allah bai biya ma ba to yanzu za ka yi wurin sa dan ɗari yanzu Allah zai bude ma taskar kai idan wani kake so ya baka wani abu sai ki baka ko bai baka ba to ka kyale shi ka dinga wurin alwahabu alwahabu alwahabu alwahabu dari za ka yi kamar kwana bakwai ko kuma ka je kwana ɗaya ma dai ka yi Allah shi ne da biya don Allah da Allah zai bude ma hanyar da ya fi wancan hanyar kuma duk mutumin da yadda zan ci wurin alwahabu da in dai shi ka kama ba adadi kana yi to za ka samu ɗaukakar duniya da lahira kurin masu wai sai da adadi ba ka dinga yi ka dinga yi ka dinga yi inda ka gwada ka ga yadda Allah zai baka yanzu za ka ikon Allah sai Allah ya ma arzikin duniya da arzikin lahira bayan alwahaba dan kuma sai arzaku ina fata kun fahimta shi kuma arzaku din ka gani wa bisa ma ya rizu kun za ka وفي السماء رزقكم وما توعدون
فورب السماء فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون آية kuma yana ta inna Allah huwa razzaqu إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين kuma arzaku ana wurin ne duk mutumin da yake ambaton arzaku yake yawan yi Allah zai bashi arziki kuma Allah zai yalwata masa ni'ima na zahiri da na baɗini wanda ya dawo da karanta arrazaku ashirin da uku in dai baka karya ba bayan sallar asuba za ka yi wurin arrazaku ashirin da uku to gaskiya Allah zai azurta ka da ilimi mai zurfi kuma Allah zai baka fahimta amma kafin a karya ake wurin kafa ashirin da uku kuma duk mutumin da yake karanta arrazaku kafa goma sha bakwai kafa goma sha bakwai a gaban wanda kake so ya biya ma bukata to zai biya ma in ka je gaban mutum yana so ya biya ma bukata a gaban ka karka zauna shi wanda zai biya ma bukata yana zaune ka biya a gaban inda ka daure ka yi arrazakun nan kafa goma sha bakwai to Allah ya da ba za ka dawo zai biya wannan bukata ka je gurin wani zai biya ma bukata sai ka wani dabara kafin ka zauna kana ganin sa dan dai kana sai arrazaku arrazaku arrazaku goma sha bakwai don Allah da bayan kayi ma zama za ka yi sai ka zauna amma kana kallon su za ka yi sha don Allah da wannan bukatun zai biya bashi ina fata kun fahimta kuma idan mara lafiya ne aka ce ma wani bai da lafiya wani ba lafiya ba lafiya kaje ka sa shi a gaba to kana kallon sa kai wurin arzaku ɗari ne arzaku ɗari za ka sa shi ko ka tuba masa ko kana kallon sa kana yi da niyyar shi din to Allah ya da kai irin zai warke sai kana bincike kowane irin jinya kowane irin ya Allah zai bayi lafiya Allah zai bayi sauki ina fata kun fahimta to ga karfe ɗaya da rabi ya kusa muka yi sallah sai mu dawo mu ci gaba da bayani mu tsaya a arziki sai mu tayi a fata a tsara abin a tsaya a arzaku ko a tsaya alfata jama'a yawa annaba salati go kuma ya tsara annaba daraja Allah ya tsara annaba karama ga wancan tsohon bari na gabar kan masallaci a bashi wannan ga malam Muhammadu kuma ne ka ba malam Muhammadu kuma na shi tsohon nan na bayan masallaci ne zama yana nan can na gani a cikin masallacin fashe ba wannan din da ba yi shi ne ba yi da yawan nan kuma ba ga wancan na kusa da masallaci farin mutum mutumin yola nan fari farin kala biyu ne akwai gajere akwai dogon ga na dogon ga na gajere yawa ga bakada na wannan gada matara ku ba shi bakada da ka ce ai wa annabi salati go haka annabi goma karantu fatiha kafa uku fatiha kafa uku uku bismillah da kuruwa kafa uku bismillah da kuruwa kafa uku uku فاتحة الصلاة الفاتحة فاتحة الصلاة الفاتحة ربنا تقبل منا انك انت السميع والعليم